أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الحمد لله ونقول مع الله سبحانه وتعالى ليهدى يوم sha biyu ga watan ramadana domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a yadda muka tsaya a jiya jiya mun karanta ayin da allah subhanahu wa ta'ala ke bayyana ɗaya daga cikin yadda banu isra'ila suke kafirce ma ayoyinsa kuma suke kafirce ma annabawansa wanda وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الطائفة وأنتم تنظرون suka ce da annabi Musa bayan sun ji maganan Allah sai suka ce da annabi Musa su fa ba za su yi imani ba suna son su ga Allah ƙara ido da ido to nan kuma Allah ya saukar musu da tsawa mai haɗa da wuta wanda ya halakar da su gaba ɗaya sai daga ƙarshe annabi Musa yake roƙon Allah yake kuma wato neman Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da su kabila da bai san me zai ce wa mutanen sa ba idan ya koma wajen su babu waɗannan mutane guda saba'in da shine Allah yake cewa summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sai muka tayar da ku kuka ci gaba da rayuwa min ba'di mautikum bayan da mun halakar da ku kun mutu mun yi muku haka ne la'allakum tashkurun wato domin ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala to amma a hakan ma ba su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ba sai suka toge suka ci gaba da abin da suke yi to wannan aya malamai sun ce sun ba'athnakum min ba'di mautikum wasu sun ce an tura su ne an ba su annabta an ba su manzanci wasu kuma suka ce a sun ba'athnakum min ba'di mautikum wato an tayar da su ne kamar yadda idan mutum ya mutu za a tayar da shi kamar yadda ake ce ma ranar kiyama yawmul ba'th ranar tayarwa to su ma wai Allah ya tayar da su ne bayan Allah subhanahu wata'ala ya ya halakar da su lokacin da suka ce suna so su ga Allah so Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayyana mana ta'adunsu na banu isra'ila din da kuma halayen da suka ci gaba da yi wanda ba anan suka takaita ba na'am
وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وذللنا عليكم الجمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce bayan wannan ni'ima da musu na tayar da su bayan da sun Allah ya halakar da su Allah ya ce wa zallalna alaikumul gamama sai muka muku inuwa da girgije girgije ya sako yana muku inuwa bayan haka wa anzalna alaikumul manna wasalwa muka saukar muku da almannu alman malamai sun yi sabani dangane da abin da ake nufi da almannu amma magana mafi inganci wanda malaman tafsiri suka fi rajahi a kai shine almannu nau'i ne na wani ruwa da aka saukar musu da shi wanda ruwan yana kama da zuma wajen zaki dan wani bayani ma na ruwayoyi ya ce zakin zuman da muke sha a yanzu kashi ɗaya ne cikin kashi saba'in na zakin wannan almanu Allah ya ce kuma wasalwa muka haɗa muku da wato tsuntsaye wato abinda Allah ya ba su na arziki na cinsa a wannan lokacin wato shine wannan almannu wasalwa wannan ruwa mai kama da zuma da zaki da kuma asalwa nau'i ne na tsuntsu wanda sun ce girmansa ya kai baru ko kuma girmansa ya fi baru da kaɗan wanda wannan tsuntsuyar sun iska yana kaɗo musu wannan tsuntsayen ta janibin kudu iska yake kaɗo musu tsuntsayen idan tsuntsun ya zo idan babba ne tsuntsun sai su yanka su ci su gasa idan kuma ba bai kai yadda suke bukata ba sai su sake shi amma haka Allah ya saukar musu da tsuntsayen da yawa kawai iya abin da suke ci wannan nama din ne da kuma naman tsuntsaye ne da kuma shi wannan ruwa wanda yake da zuma yake da zaki tamkar zuma din وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى muka saukar muku da almannu wassalwa to malamai suka ce bayan banu isra'ila sun rabu da wannan waje da aka tayar da su wajen da Allah ya summa ba asnakum bin ba'd mautikum akwai tafiyan da suka yi zuwa Qudus wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu umarni su yi wannan tafiyan wanda idan ba mu manta ba jiya mun faɗi yanda Allah subhanahu wata'ala yake musu umarni da su tafi al'abdul muqaddasa to a wajen wannan tafiyan ne suna cikin tafiya sai suka tsaya suka suke suke tambaya ma annabi Musa ce to yanzu da zamu dauki wannan dogon tafiya wannan dogon zango a cikin wannan zafin rana zamu yi ta tafiya kenan ba tare da wani relief da zamu samu ba aka ce sai annabi Musa ya roka musu Allah ya saukar musu da girgije wanda girgijen yana da sanyi wanda wasu malaman tarihi sun ce irin girgijen da aka saukar masa habbai kenan ranar badar sai suna tafiya cikin sai suka ce to me za mu ci za mu yi ta tafiya ne da yunwa sai aka zabo naman tsuntsu mai zaƙi mai daɗi shine wannan afsalwa din sai aka ba su a matsayin abinci da shi wannan alman sannan sai suka ce me za mu sha kuma wani ruwa za mu sha sai aka sai annabi Musa wa istasqa Musa li qaumihi fa qulna drib bi afaka al-hajar فانفجرت من هسنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين أكتش نان النبي موسى يبقى يبقى سندنسا أجكين دوزي نان سيروا كوي تكوت إنا يا رجل يبتد كورما قوم الشايبين aka ce hikiman hakan shine da an fitar musu da korama ɗaya gindi ɗaya akan wannan sai su ta yaki sai Allah ya fitar da gindin ruwan gwargwadon yawan wato yawan zuriya gwargwadon yawan family din na annabi yaqub su goma sha biyu ne da mato kowane zuriya sai aka fitar musu da koraman da za su na sha daga ciki wani bayanin kuma suka ce dutse ne na dutse wanda ya tawarwace lokacin da aka yi munajati lokacin munajatin annabi Musa da Ubangiji dutsen da ya tauro sai suka ɗauko wani shashi daga wannan dutsen to wannan dutsen ne annabi Musa idan ya jiji wannan dutsen sai kuma a ga ruwa ya ceci a jikin wannan dutsen ta ko ta ina yana bulbula suna sha sai suka kuma ce ma annabi Musa so yanzu wani riga da kaya tsaye kenan za mu yi ta tafiya shi kenan sai annabi Musa ya musu addu'a sai kayan jikinsu ya zamanto tsawon tafiyan da suka yi na shekara arba'in domin sun tafi ne tsawon shekara arba'in suna ɗimuwa daga ƙarshe kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saita su ya fitar da su zuwa ga yadda za su je wanda aka ce ɗimu wanda aka saka musu a lokacin zagaye waje ɗaya kawai suke yi sai su je su sake zagayewa ta gunda suka je su sake zagayewa su sake zagayewa da haka har Allah ya fitar musu amma sai da suka shekara arba'in ya ce huna fil ardi suna ɗimuwa a cikin ƙasa ba su isa kudu sun ba to a wannan tafiyan ne aka saukar musu da wato tufafin jikinsu sai zamanto gaba ɗaya tufafin jikinsu gaba ɗaya su tufafin jikinsu ba ya tsufa ba ya datti kwata-kwata to shine Allah ke faɗan ba'adin abin da yayi musu gaiwa da shi din wa zallalna alaikum al-gamama wa anzalna alaikum al-manna was-salwa min yi muku inuwa da girgije an yi muku haka ne duk cikin ni'imomi na Allah wanda bai kamata ku mance da shi ba sannan kuma an an saukar muku da alman wannan ruwa mai daɗi kamar zuba da da salwa wannan tsuntsu mai zaki mai daɗin ci Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga wannan dadada na halal abinda muka azurta ku da shi amma amma sai suka kafirci suka ci gaba da abubuwan da suke yi Allah ya ce wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun wannan taurin kai da suke da shi da wannan kin gaskiya da suke da shi da wannan togiya da suke da shi akan san zuciya to ba mu fa suka zalunta ba kansu suka zalunta sabila da dama duk wanda ya aikata abin da ya cutar da kansa to ya zalunci kansa ne wama Allahu bi zallamin lil abid Allah bai zaluntan bayi shi yasa Allah ya ambaci shirka ma da azzulmu sabila da shi yafi komai cikin laifuka shine akbarul kaba'ir Allah ya ce wama zalamuna walakin kanu to idan an ce cikin ni'imomin da aka yi musu an sauka musu da alman wasalwa sannan kuma cikin ni'imomin da aka musu ruwa ya ceci wanda a jikin wannan ruwan ya bulbula ne a jikin dutse su wanda a nan malaman suna cewa idan annabi musa alaihi salam daga cikin mu'ujizan da Allah ya bashi ya bashi zai jigi dutse ruwa ya fito a jikin dutse to wannan bai kai abin mamaki na abin da Allah ya ba ma annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabila da dama ruwa yakan iya fita a cikin dutse Allah ma ya faɗa mana fa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar a cikin duwatsu akwai wanda zai kece kaga ruwa yana fita a jiki wanda ina tsammanin ko a garin Bauchi muna da dutsen da ruwa ke bulbula a jiki dutsen yankari to kaga ba abun mamaki bane ruwa ya fita a cikin dutse duk da cewa wannan mu'jiza ne da aka ba ma annabi Musa amma abin da aka ba ma annabi Muhammad sai ya dama wannan yake ne ba irin wannan bane sai aka ba shi kuma a jikin yatsunsa ne ruwan yake fita kamar yadda ya tabbata a hadisin Imam Muslim an tafi yaki sahabbai suna cikin yanayi na garji ga kishin ruwa ga kuma babu ruwan ga wahala da ake ciki aka kawo ma manzon Allah ruwa dan kadan sai aka biyar akan hannunsa sai ruwan ya ci gaba da tsiyaya yana zuba a tsakanin yatsutsuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda dai a adatan ba a taba ji a al'adance ko kuma a yanayi na dan adam ruwa yakan iya fita a hannun dan adam ba kamar yadda dai a yanayin karakta yanayin halitta na Allah dutse yakan fitar da ruwa to hannu kuma ba a taba jin hannun da ya fitar da ruwa ba sai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وتجدى بساء ألف جياء وتروى بساء ألف ألف جناه da sa'i daya manzon Allah yakan ciyar da masu jin yunwa dubu kamar yadda ya tabbata abincin da bai fi sa'i ɗaya ba manzon Allah in ya sa hannunsa a ciki sai a ciyar da mutane dubu su ci su koshi kuma haka ya tabbata a yakin gazwatul ahzab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani sahabinsa ya shirya masa walima ya zo ya gayyaci manzon Allah amma waliman bai shiga manzon Allah da shi da abokinsa ɗaya ba hakan nan ya zo a zagaye zagaye ce ya rasulullahi gashi an dan samu abun ya fafa dan wani dan karamin taure ne aka yanka ce kuma dan kulli aka da a yi maka maka da shi ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan abun ya fara tafasa a kira shi idan abun ya aka daura shi a wuta ya fara nuna a kira shi annabi yaje yayi tofi a ciki wasu kuma suka ce ya saka hannunsa ciki shi kenan kawai sahabban manzan Allah sai annabi ya kira su sahabbai gungu gungu saba'in saba'in ake kira suke shiga sai da sahabbai wajen ɗari bakwai suka ci wannan abincin a wani bayani aka ce sai da sahabban da sun kai dubu suka ci wannan su shiga su ce su fito wannan su shiga su ce su fito har a ruwaya ma aka ce manzon Allah ya ce da wajen cin naman manzon Allah ya ce kar kar duk wanda ya ci ya ci nama to kar ya karya kashi ya tara kashi haka duk wanda ya ci ya ajiye kashi duk wanda ya ci ya ajiye kashi sai bayan an gama ci manzon Allah ya taro kashin a gabansa sai ya bigi kashin yana dukan kashin sai kawai akuya ta tashi ta cikin gida لو ناسبت قبره آياته عزما أحيته حين دعاء دار الرمل yana bugan kashin sai kashin ya dawo akuya haka kuma ruwan ma kamar yadda muka faɗa akwai hadisin Abu Hurairah da yake muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna cikin tafiya sai aka shiga yanayi na kishin ruwa sai aka kawo ruwa wanda ruwan bai fi rabin sa'i ba manzon Allah sai ya saka hannunsa cikin ruwan ya saka hannunsa cikin ruwan ya dama sai ya ce a zubar da ruwan a kwararo sai ana zubar da ruwan a kwararo kawai sai ruwan ya kama tafasa yana bubbuga yana bubbuga yana bubbuga sahabin da ya rawaita hadisin yace aka karba hadisin a wajen sai yace sai da muka yi da gaske muka sha daga cikin ruwan sabila da ruwan kogi ta zama kawai wannan duka daga hannun manzon Allah ne sallallahu alaihi alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam haka hannun manzon Allah ya taba hantsan akuya na ummu ma'badul khuzaiya annabi yana saka hantsansa hannunsa akan hantsan akuyan ba madara a jikinta tana kwanjamani tana rami amma yana sa hannunsa akan hantsan akuyan sai kawai madara kawai ya, ya kawo haka aka yi ta tatsan madara aka yi ta tatsan madara wanda a gidan ummu ma'abadin khuzaiya ce da aka rasa ƙwaryen da za a saka madara a ciki tsabon madaran ya yalwata wanda da akuyar ruwa aka mai da ita aka saka ta a buhu ta zama ruwa to bata isa ta fitar da wannan ta zama wannan madaran ba gaba ɗaya amma haka daga kun fa yakunu daga kun fa yakunu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta tatsan madaran kuma madaran bai kare ba sai da sahabbai suka sha ita ma gidanta ta wadata da madara din shine ma da mijinta ya dawo yace wani wani alkhairi ne aka samu a gidan haka sai ta ce masa babban alkhairi ne eh marra bina rajulun mubarakun wani mutum mai albarka ya shige nan wajen to shi yasa suke cewa duk wani wanda zaka auna shi cikin annabawa da irin girmansa da irin mu'jizan da Allah ya bashi to in ka kawo shi wajen annabi da ka ga tauyayye ne gaban annabi Muhammadu ba komai aka bashi ba a gaban manzon Allah ba komai aka bashi ba shine aka ce ai idan an bawa annabi Isa alaihi salam rayar da matattu to wannan mu'jiza nasa da aka baki na rayar da matattu bai kai abu ɗaya da manzon Allah yayi ba annabi Isa ya rayar da matattu kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin suratul Maida idan mace ce ya mutu sai ya zo ya yi nafila ya roƙi Allah Allah ya ɗaga wannan mace shiga so amma annabi Muhammadu a wani yaƙi da ya tafi wata ba Yahudiya ta tambaya wani nama manzon Allah ya fi so aka ce mata zira'i zira'in akuya kenan sai ta nemi zira'i ta dafa zira'in ta saka dafi a ciki sai ta kawo manzon ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zira'i shi ke ba wa manzon Allah labari zira'i zira'i ne yace ya rasulullahi an saka dafi a cikina to kaga annabi Musa ya rayar da mace ce to shi annabi Muhammadu zira'in ne wato duk abin da yazo gaban annabi Muhammadu ko mun mucewan sa ma yakan dawo rayayye ne wannan abu ko abun ya mutu ma zira'i dai kan ai an riga an yanka akuyar sannan kuma an riga an faffasa karfata din sannan an riga an daura akan wuta ya bijidige ya zama romo to ta ina ya samu harshe da wani harafi yayi magana da wata kalma yayi magana amma sai gaci yana faɗa wa manzon Allah inni masmumun ni din nan an saka dafi a cikina manzon Allah yake a kira ka aka kira ta tazo manzon Allah yake kin saka dafi a ciki tace na saka dafi sai me yasa sace na saka dafi ne saboda in kai maka dashi ne za a huta in kuma kai ba maka dashi bane ubangijin ka zai baka labari sai aka ce to ashe mu'jizan annabi Musa annabi Isa a gaban mu'jizan annabi Muhammadu minus ne bai kai ba to haka shi ma fagen rayar da matattu din hadisai da dama sun tabbatar da manzo Allah ya rayar da matattu hadisai masu yawa to shi yasa mu wato ko da tafsiri muke to duk ayan da muka zo to a wannan ayan idan an faɗa ayan to a ayan ko da ayan bata ambaci annabi ba to mu muna jin ƙanshin annabi a jikin wannan ayan mu a gurin malaman mu duk ayan qur'ani kowanne ka taba Allahu Muhammadu take warwarewa gaba ɗaya Allahu Muhammadu take warwarewa to Allah yake wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna was salwa min muku inuwa da girgije sannan mun saukar muku da almannu wannan ruwa mai zaki kaman zuma wasalwa da kuma nama na wannan tsuntsu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku wa ma zalamuna amma in kun saba ba ku zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun su din nan kansu ne suke zalunta na'am
وإذ قلنا ادخلوا هذه الكرية فكلوا منها فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب ضجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المهزلين
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا هدة يغفر لكم خطاياكم وقولوا هدة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ku tuna wa iz kunna dukulu hadhihi alqarya ku tuna lokacin da muka ce muku ku shiga wannan alqarya alƙaryan ita ce madinatu madinatu aliha wanda ita ce birnin wato babban birnin Qudus wasu kuma suka ce madinatu Eliya ita ce wannan birni din to Allah sai ya ce wa iz kunna dukulu hadhihi alqaryata ku shiga wannan alqarya fa kulu minha haythu shi'tum ragadan wa innal ni'imomi da aka saukar muku na, na almannu da as-salwa da ni'imomin da kuka samu to duk abin da kuka samu na wannan ni'ima da aka muku tokuci haifi shi tun yanda kuka ga dama ragadan ba ki dayi ku ci ragadan sake zuciyanku na sake haifi shi tun ragadan amma wadkulul babu sujjadan ku shiga wannan kofa wanda suke ce masa babul hitta wanda aka ce shine kofa na birnin madinatu eliya din kenan ko kuma kofa na birnin madinatu aliha ku shiga wannan kofan kuna ce wa ƙulu hittatun kuna ce hittatun hittatun hittatun ma'anan hittatun shine hittatun wato a gafarta mana kurakuranmu Allah a gafarta mana kurakuranmu Allah a gafarta mana Allah yake na gafir lakum khatayakum sai na gafarta muku duk da cewa malamai sun yi sabani dangane da shi hittatun din wasu suka ce wa ƙulu hittatun din yana nufin cewa ku faɗi cewa hiddatun ɗin a matsayin Allah ka gafarta mana laifukanmu wasu kuma suka ce a ma'anin hiddatun shine wa qulu hiddatun ku ce hiddatun ɗin shine la ilaha illallah wasu kuma suka ce hiddatun ɗin shine astaghfirullah to sun yi maganganu dai da dama akan hiddatun ɗin sai malaman nahawu na na na na basara sai suka ce to yayi za a yi a ce hiddatun da tun da idan shi hiddatun din ana masa umarni ne su faɗi hiddatun din to hiddatun din maqulu bihi zai zama kenan sai a ce wa qulu hiddatan ku faɗi kalman hiddatan to anan malaman nahwu na basara suka ce abin da yasa Allah abin da yasa hiddatun ta zamo da rufu'a ta zo ne da ma'anan kaman Allah yana ce musu qulu hiddatun to ita hiddatun din a tsarin magana akwai maganan da zaka faɗa sai ka bar hukuncin li'irabin a baya sai ka saka maganan a cikin bracket kaman ka ce wato kaman shi wa qulu hiddatun din to hiddatun din zai zaman to yana da rufu'a amma kuma mas gundarin kalmar ita ce ake ce su faɗa ana nuna musu kalmar shi shi yasa Allah ya ambace ta da rufu'a kaman malaman nahwu na kufa kuma suka ce ita kalmar hiddatun din abin da yasa ta samu rufu'a an mata rufu'a ne da dalili damirin nan shine na hazihi damirin shine hazihi ma'ana wa qulu hazihi hiddatun ku ce wannan shine wato neman gafara mu sai hiddatun ya zamanto marfu'un ne ya zamanto khabar na mubtada na hazihi kenan hazihi sai zamanto حرف التنبيه به اسم الإشارة مبني على الكسر في محل الرفع مبتدا هدة كما سي زمن توشين الخبر مبتدا في كتيتو شي يسا أكي مش رفعة أما وسكم سكتي أما سرفعة ني بعد دمير هذه با أما سرفعة ني دا دمير نهو معنى وقولوا ما هو حطة الله ديتي قولوا ما هو حطة واتو ku faɗi cewa ma huwa illa hittatun wannan wato kaman neman saryarwa ne muke yi ga zunubinmu tunda Allah ce wadu kulul babu sujada ku shiga kofan kuna masu yin sujada to ma'ana sun shiga kofan kenan ba sun yi sujada irin sujada na tafin hannu da goshi ba a aka ce sun sun kuya ne sun kuyawa suka yi suka shiga suna ce Allah yana so ku ce hittatun hittatun wadu kulul baba ku shiga kofan sujjadan kuna masu yin sujjada wa qulu hizatun kuna cewa hizatun to wannan maza ba sai suka ce ma'ana wa qulu ma huwa hizatun ce menene abinda zani a sariyar mana suka ce to wannan ke zaman to ya samu rufa'a sai zamo wato khabar ne da mubtadansa mubtadansa shine huwa da mirin da ke baya amma kaman ikrama cikin magabata yace abin da ya zamo dole kalman ta zamo ba rufa'a za ta samu ba yace fal wajibu an takuna an takuna alqira'atu bin nasb wato abin da ya zamo wajibi shine qira'an ta zamanto da nasba ma'ana wa qulu hissatan kaman yanda ko kai idan zaka yi umarni ma wani zaka ce masa qulil khaira ka faɗi alkhairi ko kuma kaman yanda zamu gani dai bisa dokan nahawu dokan nahawu idan an ce kai kaza to abinda kace aiki ya fada akan sa ya zama maf'ulu bihi kenan maf'ulu bihi kuma nasba bai samu to da Allah ya ce wa qulu to hiddatan zai zamo idan ya zamo hiddatan kamar yadda a wasu qira'o'i yake wa qulu hiddatan ne sai zaman to shine mafi kusa da wato wato li'irabi na malaman nahwu kenan kamar shi ma kafada yace hidda din da nasba za ta zama sabila da yana daga cikin sha'ani na larabawa idan suka yi amfani da masdari a wajen fi'ili to wannan masdari din sukan yi masa nafsu ba misali kaman da Allah ya ce wa qulu hittatan hittatan hiddatan ai masdari ne to kaman a larabci idan ka ce sam'an ma'ana wato ji wa ta'atan biyayya ma'ana sam'an naji kuma nayi biyayya to nan ma hiddatan din ma'ana mun nemi asariyar mana da zunubinmu kamar yadda wasu suka faɗa kenan suka ce to tunda haka ne kamar ma a cikin Qur'ani Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana to ihsana anan ma masdari ne amma suka ce wannan masdari na'ibi ne dangane da fi'ili amri ina fata ana fahimta
a sannan wannan misalin haka kamar ka ce ma'azallah kana ma'azallah kuma ka ce cikin gaba ta ce kana ma'azallah amma nan kalmar ma'ana za shi ma mazari ne amma mazari ne abin da ke nufi shi ne a uku bisa ma'anar ma'ana ba don haka ne suka yi sabani don kai da lissatin sun ko ba a biyu mu ya samu ko ko nan ba biyu ba ne a samu ba amma dai mafi yawa suka ne a sauran ba a zai kamar yadda malaman nahu na kofa suka tafi a kan haka malaman nahu na basaba suka tafi akan haka mujahid ma da haka ya karanta aya to Allah ya ce warkulul babu sujadan ku shiga kofan kuna masu yin sujada dama sun ce sujada ba shine wato kadai ka saka goshinka a kasa ka saka tafukanka a kasa sannan ka saka gwiwoyinka a kasa ba a'a ko da sun kuyawa kai ka dogarar da bayanka in dai kayi ne da niyyar bauta ko kuma kayi ne da niyyar girmama ubangiji to wannan abin sunansa sujada shi yasa aka ce idan mutum ba zai iya yi ba ko a zaune zai iya yin imai da idonsa ko kuma ima'i da kansa yana bauta ma Allah subhanahu wataala idan ba zai iya sallah a tsaye ba ko kuma ba zai iya wa'innan arkanu na tsayuwa sujuda ruku'u da sauransu ba to shi tsa wadkulul babu sujadan din sun shiga ne suna duk sun durkusar da bayan su kenan wato sun shiga sun yi ruku'u da bayan su ko kuma Allah yana musu umarni su shiga suna masu ruku'u kenan kuma suna masu cin hisbatun hisbatun a gafarta mana a gafarta mana Allah ya ce idan kuka yi haka naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku kurakuranku to khataya idan an ce khataya jam'i ne na khati'a abinda ake nufi da khati'a shine wato laifi kuskure misali kamar yadda annabi ya ce kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabina ko kuma kullu bani adama khata'un dukkan wani dan adam yana kuskure to fiyayyen mai kuskure shine mai neman tuba to a khataya an ciro shi ne daga khati'a jam'i ne na khati'a to sai suka ce to kamar misali a ce al-mataya idan muka lura al-mataya madiya taguwa na hawa akan ce mata matiya jam'in ta kuma sai a ce mataya haka kaman al-hashaya al-hashaya kayan ciki mufradinta akan ce hashiya ko kuma al-hashaya abinda aka tara al-hashaya abubuwa daban-daban da aka tara mufradinta sai aka ce to al-khataya ma anan irin wannan ne wanda idan da a yi jam'in sa mu'annas sai a ce al-khati'atu kuma kamantan haka amma sun yi bayani da dangane da shara alhamzan da aka yi menene matsala ko kuma ya kawo aka share alhamza din duka sun yi bayanin wannan din to a takaice dai Allah subhanahu wataala yana yi musu umarni da su shiga wannan kofa suna faɗin hisfatun hisfatun Allah ya ce naghfir lakum khatayakum zamu gafarta muku kurakuran ku idan kun yi haka sanazidul muhsinin kuma da sannu wanda suka kyautata suka bi umarnin abin da aka faɗa musu za su samu ƙarin falala a gurin Allah wanda aka ce bayan ya shiga birnin ne da ɗan wasu kwanaki ko kuma watanni nan annabi haruna alaihi salam ya rasu sai lokacin da annabi harun ya rasu Allah ya sanar da annabi musa cewa zai ɗauki ran annabi harun annabi musa ya ɗauki annabi haruna suka fita jeji suka je wajen wata bishiya amma bishiyan babba ce sosai to a jikin bishiyan sai annabi harunu ya ga wani gado mai kyau an saka shi kawatacce dab da bishiya din sai annabi haruna alaihi salam ya ce yana son ya yi bacci akan wannan gado din annabi musa alaihi salam ya ce masa ya kwanta ya bacci a gado din sai sai a'a yana tsoron allah ya fishi da shi annabi musa ya ce masa ya kwanta annabi haruna ya ce sai dai idan su kwanta tare to shi kenan ko da suka kwanta tare sai aka ɗauki ran annabi haruna alaihi salam shi kuma annabi musa sai aka bar shi bayan annabi musa ya tashi sai allah ya ɗaga ya ɗaga gadon sama shi yasa aka ce ba a san yadda kabarin annabi haruna yake ba allah ya ɗaga shi ne da gadon aka tafi da shi sama a wani bayanin kuma aka ce da ya mutu a gurin annabi Musa ya tona rami ya binne shi ba a san a yankin shi ba aka ce da annabi Musa ya dawo wajen mutanen sa suka ga babu Harun suka ce ina Harun sai ai Harun ya mutu sai ya mutu a ka kashe shi ne ka kashe shi ne ka ga soyayyen da muke masa shine kake masa hasada ka kashe shi ne annabi Musa ya ce za a yi na kashe dan uwana uwan mu tsaye uwan mu tsaye na kashe shi kuma ai suka ce Allah baran ya kashe shi ne aka ce to nan ne annabi haruna annabi musa yayi addu'a yayi addu'a sai Allah ya sako da wannan gadon daga sama shikenan sai suka ganshi a ɗayan bayanin kuma aka ce annabi musa da suka yi wannan magana sai ya ɗauke su suka tafi ya je yayi umarni aka aka tona kabarin suka ganshi karara bayan sun ganshi karara aka mai da kasa to su banu isra'ila haka kafircin su yake daki daki daga wannan salan a shiga wannan salan daga wannan salan a shiga wannan salan daga wannan salan a shiga wannan salan to aka ce shi yasa aka ce annabi Musa alaihi salam cikin annabawa yana daga cikin wanda suka kira shi da shagwagwar maya ya annabawa ya a cikin annabawa yayi gwagwar maya yayi gwagwar maya sosai yayi gwagwar maya da fir'aunu da jama'an fir'aunu ya dawo ya shiga gwagwar maya da banu isra'ila daga nan a fada nan daga nan a fada nan ya zo ya yi gwagwar maya da su karunu su su su su bul'amu bunu ba'o da makamantansu har aka ce akwai wani babban kafiri da aka yi a duniya wanda kafirin ba samude ne tsawonsa ya kai zira'i dubu fadinsa ma ya kai zira'i dubu wanda ya rayu tun daga zamanin annabi nuhu har zuwa zamanin annabi musa bai mutu ba aka ce sai a zamanin annabi musa annabi musa ne ya kashe shi wanda suke ce masa udu bin unq sunansa kenan to shi yasa suke ce ma annabi musa alaihi salam shagwagwar maya sabila da a fada nan a dawo nan a fada nan a dawo nan a fada nan a dawo nan daban da ma misaltalan abin da Allah ya faɗa mana na kafircin da ya gamu da shi a gurin banu Isra'ila kenan Allah ya taimake mu na'am
فبدل الذين ظلموا قولا للذين قيل لهم فعلوا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون shikenan da aka ce musu wa qulu hissatu kuna fadin hissatu hissatu Allah ya ce in kun fada naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku to sai suka ki faɗi wannan kalma sai suka mai da kalman abin jinsi sai suka sai suka shiga suna ce hindatun hindatun hindatun hindatun ma'anan hindatun wai suna buƙatar kayan kayan wato kayan gona kamar irin su sha'ir da kuma irin su wato masara haka ko kuma wake ko makamantansu wanda za mu ji a gaba yadda suka ce su sun gaji da wannan abincin wai su kuntum ya musa lan nazar ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min bakliha wa kisaiha wanda zamu karanta a gaba to da suka shiga sai suka juya suna ce hiddatu ma'ana kwaya Allah ya wato kwaya kwaya kwayoyi na abinci kenan fabaddala allazina zalamu wa'innan wanda suka yi zalunci suka zalunci kansu sai suka canja kaulan wani fadi daban ghairal ladhi qila lahum wa wanda aka ce musu fada ba to nan ne kuma fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i anan ne aka saukar musu da wata tsawa daga sama bima kanu yafsukuna da abin da suke na wannan fasikanci Allah ya saukar musu da tsawa ma'ana sun shiga birnin kudus din kenan kamar yadda aka ce suna ce hisbatun to ba su faɗa ba umarnin da aka musu ne sun canja umarnin gaba ɗaya sai suka shiga kun san idan an ce hiddatun to kaman idan ana ce hiddatun hiddatun da ka ji kaman hiddatun din ake cewa to wato sun juya kalmar sai suka mai da shi tana izgili ma annabi Musa tana izgili ma Allah umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya musu to nan kuma ba a bar su ba a nan ma sai aka saukar musu da tsawa daga sama mai karfi sabila da wannan fasikanci da suke aikatawa da kuma kafircewa ma abin da Allah ya musu umarni wadda suke to dama kasan da aka umarce su su je kasa ne wanda dama a wannan kasan da su ci gaba da zama su ci gaba da rayuwa wanda a cikin kasan ne ma Allah ya musu umarni da yaki wanda karkashin umarnin ma suka ce ma annabi Musa ne zahab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna suka ce a su ba za su yi yaki ba annabi Musa ya je da shi da ubangijinsa su yi yaki amma inna hauna qa'iduna mu muna nan anan da ka je ka dawo ka same mu amma ba za mu je mu yaki tare da kai ba wanda dama wannan kudus din ita ce alqibla ta alqibla ta musulmi ma gabanin ajuya da alqibla ya dawo Ka'aba kudus din ita ce alqibla wanda annabi Dawud alaihi salam shine ya fara gina ta to daga ƙarshe kuma lamarin gina kan al'amari ne azimu Allah ya ce ma annabi Dawud ba zai ba shi zai gina wannan ginin ba amma ya masa alƙawarin cewa ɗaya daga cikin zuriyarsa ɗan da zai haifa shine zai gina wannan ginin shine aka gina wannan gini din wanda aljanu ne suka yi wannan aikin gini din da afari ifritoci daban-daban su ne suka zo suka yi wannan gini din wanda daga ƙarshe suna ta ginin suna ta ginin sai da suka gama ginin ne sai suka ji ga ga ga shi ma ashe annabi Suleiman ya yi wa Fati ba su gane cewa ya yi wa Fati ba sandan da take hannunsa sandan sai suka ga kawai gara ta cinye sandan kawai sandan ta fada a ƙasa tsaban tsoronsa da suke daga kai ma ba su yi kawai sabila da shi Allah ya riga ya buwace masa wanda bushi yake cewa azkarat na bi akliha bi akliha aklan min sati sulaimanin ardatul karfahu shi ta tunatar da mu wannan zabo lokacin da aka yi wani alkawari wanda aka je aka daura a ɗakin Ka'aba ko ba alkawari ba kai aka yi wani aka wani aka yi wani tattaunawa ƙwarya ƙwaryar tattaunawa wanda su Abu Jahil suka yi dangane da manzon Allah za a masa kaza ba za a yi kaza kaza munanan dai kudiri akan manzon Allah suka je suka race ta a ɗakin Ka'aba washi gari ana zuwa sai aka samu gara ta cinye ta cinye ta cinye shi bai ban takardar kawai gaba ɗaya ma ya faɗo kasa babu shi shine shi busiri yake cewa wannan gara ta tunatar da mu garan da ta ci wannan faifofi da ko kuma wannan abu da yarjejeniya da jahilai na makka su abu yaji suka kulla ta tunatar da mu yanda gara ta cinye sandan annabi suleiman alaihi salam wanda daga baya ma aka zo aka sake rusa masallaci din bayan annabi suleiman ya gina aka zo aka sake rusa masallaci din wanda dai wannan kudus din shine dai wani wani waje tunda dai shi annabi annabi suleiman ya zo ne bayan annabi musa kusan dama daga annabi suleiman ne sai annabi isa alaihi salam daga annabi Suleiman sai annabi Isa kusan haka ne to bayan annabi Suleiman ya gina ma akwai wani sarki bature da yazo ya rushe ginin gaba daya ya kwashe zinare da kayan kawatin da dama an gina ne da lu'ulu'u da azurfa da zinare daban-daban da wasu abubuwan mamaki da wata kujera ta mulki wanda duk duniya ne ba taba irin wannan kujeran ba wanda kujeran zaki ne aka sassaka na zinare a ƙasa gefe da gefe wanda idan aka taka zakin shine zakin zai daga zakin dai yi tsura ya tashi sama sai ya kai annabi Suleiman din wajen kololuwan yadda zai zauna sai ya zauna wanda a wannan karkashin kujeran ne aka ce an yi masa sihiri sihirin da ya sa ma ya ya rabu da mulkin sa gaba ɗaya sai da ya kwana arba'in baya tare da mulkin daga baya kuma aka dawo masa da mulkin to a takaice dai ita kudus din da aka ce su shigan su ce hiddatun din suka ce hiddatun din ita ce alƙibla ta farko duk da sun yi saɓani malamai sun ce ka'aba dama tuntuni tana nan ka'aba dama ta haɗe ne da baitul ma'mur wanda ke sama ta bakwai wato ginin ka'aba tun daga tushen ka'aba har baitul ma'mur sama ta bakwai ginin yake haɗe lokacin da aka yi ruwan tufa ne sai Allah ya raba ginin sai shi wajen ka'aba ya zamanto an raba shi da sama sai zamanto foundation din yana nan kace shi yasa Allah ya ce wa idhir hau ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il kace lokacin da annabi ibrahim yake daga qawaid wato foundation wato wato wato pila wato ainihin foundation na dakin ka'aba lokacin da annabi ibrahim yake dagawa ba a ce lokacin da ke ginawa ba sabila da dama ya zo ya samu wannan gurbin yana gina ne to amma Allah ya riga ya saka su banu Isra'ila wannan wannan kudus din shine alqiblan daga baya ne sai aka juyo da alqiblan Makka dama tunda Annabi Muhammad yana Makka to babu yanda za a yi kuma alqibla ta koma wata uwa duniya ba zai yi ba ai Annabi shine alqibla shi yasa da musulmi suna kallon kudus suna yin sallah shikenan sai Allah ya ya juyo da shi ta dawo makka wanda Allah ke ce sai kullu sufaha'u minan nasi ma wallahu ma aqidatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim daga ranan Allah yake cewa wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shafarahu shafarahu ma'ana wato wajen Ka'aba wato Ka'aba ta zama ta fi kudus sharafa kenan tunda dai wato wannan kasan a kasan ne aka haifi manzon Allah shi yasa suke cewa wato kowane waje kowane bigire yakan ɗaukaka ne da wanda ke cikin sa shi garin makka ya ɗaukaka sabila da anan ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita kanta ka'aban ta ɗaukaka sabila da kasar da aka haifi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu wai a jahilcin suke cewa wai ka'aba ta ji annabi daraja a'udhu billah wannan kalma mai kama da mai kama da rudda wai Ka'aba ta fi annabi daraja annabi ya ce Ka'aba hadisi sahihi annabi ya ce Ka'aba darajanta bai kai darajar mumini wato jinin mumini guda ɗaya ba darajanta bai kai darajar jinin mumini ɗaya ya fi Ka'aba girma a gurin Allah ita Ka'aba ta samu sharafan da take da shi ne sabila da a wannan kasan ne aka haifi manzon Allah amma ba annabi na raye ba bayan annabi yayi wa Fatima kabarin annabi kabarin annabi ma ta fi Ka'aba haka Imam Ahmad ya faɗa sai las samawati sab'i walal ardina walal arsha walal kursi yace wato sama bakwai ba su kai wannan bigire daraja ba kasa bakwai ma haka ba su kai wannan bigire daraja ba ma'ana gurin da annabi yake kwance ɗakin sai da aisha ce shi kai haka al'arshu bai kai wannan guri daraja ba sai haka kursiyu bai kai wannan guri daraja ba shi yasa aka ce wani lokaci wani zai yi addu'a a masallacin madina imamu maliki yana zaune sai ya juya ya ce ma imamu malik yana tambayin sa zai fuskanci alkibla ne yayi addu'a ko kuma zai fuskanci annabi ne yayi addu'a mai maliku yace masa yace masa ka juya ka fuskanci kabarin manzon Allah ya nuna masa kabarin annabi yace ya fuskanci kabarin annabi yace fa innahu qiblatuka wa qiblatu abika adam sai annabi shine alkiblan ka shine alkiblan babanka annabi adam to kun ga ashe wato alƙibla maka ma da muke fuskanta gaba ɗaya muna girmama wannan bigiran ne saboda an haifi annabi a wajen da ba a maka aka haifi annabi ba a wani ƙasa aka haifi annabi to wannan ƙasan ne alƙibla yanzu misali fuskantar alƙibla da ake yi ana sallah ai ba wai ana fuskantar Allah yana can bane a'a ba wai Allah yana zaune cikin Ka'aban bane ko kuma yana wato ɗakinsa ne wajen yana kwana a gurin kuma a uzubillah ba haka ba ne a ka'aba wata waje ne ta bauta wanda manzon Allah aka haife shi a cikin wannan garin sannan kuma a cikin wannan ɗakin aka yi ma annabi Muhammad raɗi da Muhammad don haka wannan wajen ta samu darajar da take da shi fuskantar makama da take muna fuskantar ta ne don girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma ka'aban annabi ne alƙiblanta duk musulmin duniya annabawa ma annabi ne alƙiblansu dukkan halittun Allah al'arshu ma annabi ne alƙiblansu al'arshu ma annabi ne alƙiblanta tunda aka ce makyanjaman al'arshin sunan annabi ke rubuta a ciki as-samawati sab su ma annabi ne alƙiblansu haka ƙasa duka ko ina da ko'ina annabi shi ne abin fuskanta shi kaɗai sai yasa duk zuciyar da bata samu san manzon Allah ba ta yi asara duk zuciyar da bata horar da kanta da bege da shaukin annabi Muhammadu ba wallahi abin a tausaya ma wannan zuciyar kuma duk fiskan da bai kalla annabi Muhammadu ba da sauran kallo bai yi kallo ba in ji alfazazi ya ce laita hu albusiri ya ce laita hu khasani bi ru'yati wajhi zala an kulli man ra'ahu shaqaw ya ce Allah ina ma Allah ya keɓance ni da kallon fiskan wanda duk wanda ya kalli fiskan babu shi babu rashin raho sabila da haka sai mu kula a bangaren daraja na duk wani abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to darajarsa kada mu yarda yi sakwa-sakwa da shi ko da ma ɗan baran da masu ƙarilai masu ƙaryan wata da'awa ta sunna ko ta wani abu za su kawo mana wani abu da zai karantar da sha'anin annaba a gidanmu wallahi mu mai da hankalinmu ai duk abin da ake karantawa cikin hujjoji ake karantawa amma su ba su gamsu da wannan hujjojin ba sabila da me sabila da wannan hujjojin bai dace da san zuciyarsu ba su suna ganin kawai soyayya wato soyayyan annabi shine biyayya ma manzon Allah wanda kuma muhabba daban mutaba'a daban idan mutum ya bi manzon Allah ba a zuciyarsa babu dandanan kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka muhabban nan ita ce a farko muhabban nan kuma a zuciya take sai ka zabe shi fiye da koman ka fiye da kanka sai ka yi begensa fiye da yadda kake begen ƴaƴanka da matanka to nan kana son sa mutaba'a kuma a zahiri yake abubuwan da ya ce maka kai kai wanda Allah ya masa ya maka umarni ta harshensa sai dai kuma ita mutaba a dama ciko ne na muhabba amma muhabba ita ce asali mutaba'a kuma reshi ne mutum soyayyarsa ba dai cika yadda ya kamata ba sai yayi biyayya ma manzon Allah law kana hubbuka sarikan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu mutiyu sabila da haka sai mu kula dukkanin janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka faɗa mana akan manzon Allah in dai na girmamawa ne min yadda mu kan ma a kudurin mu ya shige nan ya fi nan Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya tafi baddala alladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai wa'annan da suka zalunci kansu dama a baya an suranta mutum ya kafirce mu abinda Allah ya masa umarni da zalunci Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun sai anan kuma sai aka ambace su da wanda suka zalunci kansu tunda sun saba ma dokan Allah fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijlan min as-sama'i nan kuma aka saukar musu da tsawa mai karfi daga sama wanda ya halakar da su bima kanu yafsukuna da abun da suka aikata da kuma abun da suke aikatawa na fasikancin kafircewa ma'ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya taimake mu ina ganin lokaci yana hararan mu zamu amsa tambaya ɗaya biyu sannan kuma sai mu yi addu'a sai kuma gobe idan Allah ta'ala ya san na karanta tambaya
alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya kara masa lafiya gami da imani assalamu alaikum malam da fatan a sha ruwa lafiya mai tambaya yana cewa malam malam bayan ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wasu bayan Allah da zasu zasu tashi ceto ko kuma da kan annabi ceto ya kare
bayan ceton manzon Allah akwai ceto daban-daban ceto kashi-kashi ne amma ceton manzon Allah ita ce ceto mafi girma shine sahibu shafa'atil kubra ma'abocin ceto mafi ɗaukaka wanda zai cece halittu wato kowa zai gode masa zai tsaya a makamun hamdi ya ceci kowa amma bayan ceton manzon Allah akwai ceton da a tsakani muminai za su yi waliyai za su yi ya'ya za su yi mai iyayensu qur'ani zai yi ma ma'abocin karanta shi da kuma makamantan wa'inda akwai ceto tsabaka tsabaka akwai ta waliyai ma akwai ta annabawan su kansu sauran annabawa akwai ta sahabbai su ma za su yi nasu sannan akwai tsakanin mutane da mutane aboki da aboki ma akwai ceto a tsakani sai dai mu muna faɗayin Allah ya saka mu cikin zirin ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na'am
Assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya. Mai tambaya na gaba yana cewa malam ya matsayin mutumin da yake sallah a masallacin kwake ya matsayin sallar da yake? Kwace.
to masallaci akwai wani masallacin kwace ne eh to da ke da akwai salon da yanzu ya fito wanda wasu daga cikin wato jama'a na musulmi firkan wahabiya kenan suke bin masallatan bayan Allah suna kwacewa sabila da su a wajen su wa'annan mutanen ma ba musulmi bane gaba daya wanda dama a tsarin su shine daga zaran sun kwace masallacin nan a masallacin za su na kafirta ku ne su ce muku mushrikai su ce muku ɗan bid'a su ce muku dabugabbu su faɗa muku magana daban-daban idan kuma abin ya sake tatsawwa nan gaba kuma in sun samu dama sai su halaka kuma gaba ɗaya kamar yadda dama mun gani karara a filin Allah shi wannan kashe-kashe na musulmi da ake ya fara tatsawur ne daga harshe ya fara tatsawur ne daga harshe harshen wasu shi ya mura su fiku ya ce wane da wane kafirai ne wane da wane mushrikai ne to qur'ani kuma shi yace a kashe mushrikai a kashe kafirai to kaga dole wa'annan wanda harshen su yace ma wasu kafiran to fa in sun aibi ayyan su ayyan su da su fi su wayewa da su fi su sanin kaji da su ce ah to wane kafiri ne wane mushriki ne me ya kamata a kashe shi kawai sai kaga ana ta kashe musulmi yana ce la ilaha illallah sai a kashe shi mas'ala ta masallaci kuma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gama bayani a kai dole ne mutum ya san a masallacin da zai yi sallah ba ko ina zaka je ka saka goshinka ba wani wajen in ka je ka saka goshinka a wajen ka saka a gaban jahannama ne wallahi in ka saka goshinka a wani wajen a gaban jahannama ka saka Allah shi ya faɗa ya kira masallacin da aka yi kishiya da ita na masallacin manzon Allah ya kira ta da masallacin da aka gina ta a gaban jahannama a ƙarshe ya umarci mumine yake la masjidun usita ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi masallacin da aka assasa akan tsoron Allah to abin da ke bani mamaki da mutane yanzu wai sai mutum ya ce maka wai shi musulmi ne dan haka shi a ko ina ma zai yi sallah in dai mutum ya ce la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma ba karamin musiba ba ce wai ka ce a ko'ina za ka saka goshinka kai sallah wallahi musiba ce sabila da ya tabbata kararar qur'ani da hadisi sun faɗa a zamanin manzon Allah an kirkiri masallacin ƙarya an kirkiri masallacin da aka yi kishiya da ita wa manzon Allah aka nemi manzon Allah ya je ya buɗe masallacin manzon Allah ya sa ranar da zai buɗe Allah ya yi umarni wa manzan Allah ya ce la taqum fihi abadan kar ka tsaya a wannan masallacin har abada jama'a duk duniya ba a halici zamanin da ya kai zamanin manzan Allah zaman lafiya da kwanciyar hankali ba zamanin sa tafi kowane zamani zaman lafiya da kwanciyar hankali to a zamanin manzan Allah an samu an gina masallacin ƙarya yanzu a wannan zamanin in an samu ɗaya a zamanin manzan Allah to a wannan zamanin yanzu sai an samu dubbai sai an samu dubbai sai ka duba wasiyar da Qur'ani ya maka la masjidun usita ala taqwa masallacin da aka fara aka sashi akan tsoron Allah su wa'innan da suka zo suka bangara masallacin su da ba a san wani masallacin firka biyu ba masallaci ɗaya ne masallacin fada ita kadai aka sani kuma kowace masallaci da izinin fada za a bude ta kuma dama haka shari'a ya ce daga baya aka zo aka aka zo aka raba ka ce wa'innan masallaci na gargajiya ne na bokanci ne na kafirci ne aka gina wani masallacin aka yi kishiya mana Allah aka ce ba su iya sallah ba ba su iya kira'a ba kana aka ce wato dukanin wasu abubuwan da suke a masallacin gaba ɗaya ma Allah bai karɓan wannan abu kun ga wannan an yi kishiya wa masallaci tabbatacce wanda dai da dai a kowane gari masallaci ɗaya ne sai da wata firka ta bayyana tukuna aka samu masallaci biyu wannan kowa ya sani to annabi ya ce masallacin da aka fara asasawa akan tsoron Allah shi yake cancanta ka tsaya a wannan masallacin to amma yanzu abin da zai baka mamaki shine su fadan suna ji suna gani suna ji suna gani sun san wanda suka zo suka raba masallaci gida biyu suna ji suna gani sun san wanda suka kafurta iyayensu suka ce iyayensu ɗagutu ne fadan sun sani amma sai a kai musu rikicin masallaci su ɗauka su damƙa ma wannan wanda ya yi kishiya da su ya yaƙe su a baya wai suna ganin cewa a'a su da aka ba su sun fi wa'inda aka hana sun sanin duniya sun fi su sanin rayuwa sannan kuma sun fi su wayewa wanda wannan abun masiba ce ba zai zama ma shugabanni alkhairi ba sabila da haka hizaran mu tsorace in a masal a zamanin manzon Allah an samu masallacin ƙarya ɗaya to zamanin da ba na manzon Allah ba da a samu masallatai da yawa to idan dai za a samu masallatai da yawa to ya zama dole ka kula sai ka ga a ina ne tsofi suka fi yawa sabila da annabi ya ce na hore ku da tsofin abubuwa na hana ku da sababbi sababbin abubuwa sai ka lura ina ne tsofi suka fi yawa dattawa suka fi yawa sai ka lura ma kaga a ina baban ka yake sallah sai kaga baban ka yana sallah ne a masallacin da ake ce da su gargajiyan ake ce da su yan bid'a sai ka je kai sallah a can amma ka je bayan wanda in ya idar da sallah zai ce uban ka dan bid'a ne sabila da baban ka na jan tarbi ya ce kuma mai jan tarbi dan bid'a ne kaga uban ka ya bid'a sannan ka masa kabbara ka ce masa Allahu akbar ya ce uwanka yar bid'a ce masa kabbara ka ce Allahu akbar ya ce tijaniya kafirai ne ka masa kabbara alhali kuma ya kafarta iyayenka ne da kakanninka sabila da iyayenka da kakanninka tsakanin tijaniya da kadiriya suka yi wa fati na haka mun faɗa muna daɗa kira kuma muna kira ga wato ga fadanmu na bauchi da su kula ta bangaren masallatai wannan abu da suke yi na daukan masallaci a bayar ma wanda ba haƙƙin su bane wannan masallaci ko kuma makamancin haka da ke faruwa ya kamata a daɗa kula da kyau kuma ba wai hakan wato burgewa ne gare mu ba a'a hakan burgewa ne ga Allah subhanahu wata'ala shi zai ba da iko da dama ma mulkin su da sarautan su ya samu kyakkyawan ginshiki kuma su yi karshe mai kyau don haka Allah ya taimake mu sabiya da haka mutum sai ya kula ya san a yanda zai ajiye imanin sa Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya bi mana Allah ya saka mu kowa da kowa da alkhairi masu bukatu Allah ya saka musu da alkhairi duk mai neman wani abu karami ko babba Allah ya biya masa Allah ya ja mana kwanan shehun mu Tahiru Bauchi Allah ya kara mu shehun mu lafiya ya kara masa tsawon kwana albarkacin manzon Allah ya albarkaci zuriyarsa wannan gida malam Bukhari Allah ya saka masa da alheri zawiyoyin mu zawiyan gidan bari bari zawiyan makwalla da sauran anguwannin da suke dafa mana cikin wannan karatu da ake sawa a media Allah ya saka musu da alheri albarkacin manzon Allah su zawuya malam goje duka Allah ya saka musu da alheri alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقضائه العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Manajin